إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu da ku a wannan hili na musoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaran radiyon amfani kenan radiyon amfani jihar da magaran jamhuriyar Nijar yau muna ladi biyu ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 27 ga wata na 7,2025 masu jinmu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiranmu a lambobi kamar haka lamba ta airtel lamba tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda suka kama mu ta hanyar facebook za su iya aiko da tambayar su a fashkin da suka kama insha Allah a cikin lokacin da muke shiri Allah mana muwafaka sai masu kira a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin da ake kira assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah ta bismillah alisa na sani
ana wai na an muna sallah zai ga mutum ya tafi ga mutane jirgin kasarwa don Allah wani abin ya ne ne in tasowa ba liman ya taso?
eh mutum ya tsaye duk a kusan ajin ta yayin mutum kuma ya taso to shi kenan haka na'am
salamu alaikum wa alaikum salam da an tashi lafiya la la lafiya mana alhamdulillah na'am masha Allah na da malami ba ta tsaya wa kirkiru ne da kyau da Allah ba da shawara ne akan wani abu kawai da ya kamata a yi wata to kuma ai nan bayan shawara bane ba ka kira ni gaba an shawara ce an dai an tamfilin tam akan harka addini yo akan kan fatawa ne to
kamar akan wannan wallahi fati kauyawa ne ya gina mala wannan ba wani fati ba bane kawai fati ne ne kamala da yara Mene?
kanana kuma duka kamar akan wannan fati ne kauyawa ne ke so mala a samu dala musamman da rashin da rashin ba da ake yi a gida.
wannan fati mun gana fati Akan-
fati kimi Fati wani biki ne da mata ni ba san shi ma ni ba san wani fati ma balle mai mana kanshi wani biki ne da mata suke kai ka san shi ni ba san me fati ba ba san ba balle mai mana kanshi wannan ya kira da ba ya kira da ba kan bayani mun san me fatin ma matsala mala an ku saukar gana yawwa yan san me fatin ma balle mai mana kanshi ba matsala mala an ku saukar yawa yan ga min san min fatan ba Eh, assalamu alaikum salamu wa alaikum salam alaikum sarki da abu la la
ba ta wala daga tsare bakwai ne take wala ko kuma da tsare ta to sai kama radio assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam arama na na'am kwana hello
ta lafiya alhamdulillah to ya kokari alhamdulillah muna jin daɗin shirin wannan naku muna bara adda To Allah taimake mu da aiki amin Allah amsa mana wasu tsohuwa nan ma tana bara adda Allah ba ta lafiya to Allah ba mu lafiya gaba daya to mun gode
na'am eh bayan da nake dazu ki na magana wanda zai kira lokacin da aka zaka kira ne ka kashe radiyon da kake kusanka ko ka tashi ka bar wurin radiyon muka iya kashewa amma in kana kira kana so ka je magana a radiyo ana akwai matsala ba ma jin ka da kyau shine matsala kina muke suke kullum muke nanatawa duk wanda zai kira kawai da radiyo ko ya kashe radiyo ko ya bar wurin radiyon assalamu alaikum
wa alaikum salam a karan ganda na'am
wai kamar mutum wanda yake a duniya ka da surorin qur'ani kamar su dubu wallahu eh wanda ya- in kai bismillah ta farko ta wadata ko kuma ko ce zaka buɗe ka sake bismillah a karan ganda shine tambayar da mu to
Ah, shikenan
yawa da-
na'am a takaice mai magana idan liman eh, daga daga nan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ana kwana la la
malam tambaya ta gare mu ko kuma neman wannan kamar mutum iya sallah eh ana so mutum ya samu nutsuwa ta zuciya da ta eh to batun gwalgwado Allah ya ce maka kana nutsuwa to ya kana cikin sallah kawai wani tunani na duniya ya gido maka eh kamar wata aji a ce mutum ya kamata ya dinga yi akan irin wannan to ana ƙara nutsa da zuciya ke ke nutsa akan wuri guda kuma ga Allah ya sallah to assalamu alaikum
auna daga ta a karan ganda basla lafiya alhamdulillah masha Allah kamar mutum ne ya je masallaci sallah ne raka'a hudu sai ya samu raka'a eh, ɗaya eh
zai karo uku kuma he samu liman in yayi raka'a biyar
eh
to da ya sami eh, liman in bayan sun sallame ne he yayi magana cewa raka'a biyar da suka yi suka yi ba a yi.
eh A- a- ni kuma a- ni kuma kamar raka'a nawa zan karo raka'a na uku zan ko ko kuma kudu zan yi ba a yi ba a yi.
to shi na gane
Na'am.
assalamu alaikum na'am wa alaikum salam Malai na fara la la
a tasla alhamdulillah
masha Allah malam ka na'am
eh malam kamar tare da wani ne kuma yana harkar dalila ne
yana mi Ado, yana harkar dariƙa ne wannan haka.
eh To sai ke shan hankali na yana yawan shan hankali na haka.
eh Yana so ka fi shiga harkar dariƙa ne ma dai malam to kuma wannan kamar mai hukunin malam haka.
Eh, a takaice mai maganar idan liman ya taso daga sujada wasu za su ci gaba da sujada bayan liman ya dago wannan laihi ne ya cikin kurakurai wanda bakin addu'a ka inda liman ya dago kake wata jimawa za a gano ka liman ya barka annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sa liman dan a yi koyi da shi fa iza kabbara fa kabbiru in ya kabara ku kabara kenan bai dace ya ka ci gaba da addu'a dogor addu'a bayan liman ya dago kai a barka ya ka kai addu'a kan bai dace ya saba wa kaida ta bin liman sai mai magana wallaha karhe nawa take shiga to ganin a yanzu a da magaran dai kenan kullum dai ma ina kake bayan ka je hutawar rana bayan shi bayan rana ta hudu a sa minti 20 wallaha ta shiga a yi ta kayan tsakiyar rana mana kayan sha biyar ce an yi ta ta kayan a ce shi da tun daga yanzu misali a misali a nan garin ƙarfe shi da rabi ma ta shiga shi da rabi ta shiga wajen nemi ne zuwa ƙarfe bakwai ta shiga sai mai maganar an kana addu'a kana karanta surori na alƙur'ani kowace ka mata bismillah to ita bismillah in take ka'ida ko ta sura sai ayin ta suratul fatiha ta kitabu ce a sauran surori ko ba karanta ba babu matsala ba lahi mai maganar nutsuwa wata addu'a za ta karanta a kunun dama ai ita a cikin sallah nutsuwa shine babban aikin sallah shine da shaidan ke fama kaka same shi kurin ka yi kokarin kawo hankalinka ana abai na mujahada na aiki ka yi kokarin kawo hankalinka ko hankalinki inda kike da abin da ke karantawa wannan abin na yaƙi da zuciya wannan ba ta adalanta ga ta da ake samun nutsuwa wanzan can zan baki ta gaskiya kurin ki kokari da yaƙi da zuciyarki da shaidani ki kokarin kawo hankalinki a inda kike kurin shine kurin wannan shine babban abun nutsuwa kurin musamman ce ga adda ta nutsuwa a sallah gaskiya ba san ta ba Allahu a'lam sai mai magana ta raka'a ya samu liman raka'a guda da ya kare ta liman aka ce liman raka'a biyar yayi yayi sujada ba'da salam to kai ba ruwanka raka'a da ya ka samu za ka kawo abin da ya maka saura na raka'a uku in ka salamce sai ka yi ba'da salam tun da baka yi da shi ba shine ka'idarka assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ana mata ki lafiya.
lafiya lau alhamdulillah
Ana.
ina jin ka
Ta ki lafiya.
lafiya lau
Yawa. Amma ne eh na'am
tambaya ce muke da ita.
to bismillah Allah sana sani
Eh kamar mutum wai mutum irin barawa ne haka to kuma yana da kuɗi kuma kai ba harkar ka bace in ya sa ka aiki kamar da kuɗi kana iya zuwa kamar kuma a nan ne kake.
aiki me yake barawo ne
Eh yana da kuɗi kuma haka kamar wani aikin gona irin da ta hukumar barewa misali.
to shi dai kahuri ma ana mu'amala kamar aiki biya ka
To to akan haka ka kenan kuwa baka bincike bin gare ka kudin shi kai aikin da kai halaka ne gare ka kai aikin noma an biya ka kurin
eh, shi ne bincike ba kyauta ya baka ba ba abai baka ba ina gare ya samu kudin shi ma naka bane ba
zama da ɗan wuri.
yawa shi mu'amala da kahuri ma annabi ya sabbai suna yi mu'amala hatta na aiki kenan maganar kudin mutum daga na kashi kai da zamanta abin da kai halakin ka ce eh aiki kai mai na halak sun sai kana sai da kana sai da kana sai da shinkafa ko wani abu ko mai he kahuri ko rawo ya zo saya kai na wanka daga na samu kudin shi assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am
Ta shi da ya mana.
la alo
Muke tela ne tun daga garin tela cikin kwamitin waka.
to bismillah na washa
eh wallahi muna muna sauraron ka malam muna biye da ku saboda kawai muna kuna kuma muna barin addu'a malam to Allah taimake mu da aiki da abin da ake yi shine babban abu Allah taimake mu Allah biya bukatun mu
yan garin
assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah dan ba ta wajen wala abu mu ji amsa malam eh kana ina ka- ka bar da kuma ka koma ka ce ga mak- mena- ka bena baya ka je ka hira ka kare ka je ka hira ka da kuma ka ce koma baya na ba da amsa kanta aha eh ka yanzu ka ka zo nan hira kuma ka dawo kuma ka ce baka amsa ba ba amsa alanta ba a takaice dai wannan a gaba a hausa haka nan gaskiya wallaha mun yi magana wallaha tana shiga bayan rana ta hudu da minti 20 an ga ina ne tun wani misali misali da misali da magaran kare shida da rabi ta shiga a da magaran dai misali shida da rabi nace ina mini misali kaman kare bakwai kenan rana ta hudu da minti 20 wallaha ta shiga a yi ta kahin tsakiyar rana amma ka zo ka ka ka da amfani kudu ka karshe ka dawo assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah na'am ya amfani ce
wata mai sallar la'asar eh
mai na zo yin magariba sai na tuna ban yi ba la'asar kuma sai da na riga na tada kabbara kuma sai tuna da la'asar ɗin wannan kuma yankewa sallar zan yi yi la'asar ko kuma zan ci gaba ne da magariba nan duk wani na gama yin la'asar to wannan mazhaba ce ta malikiya sukan ce ka ci- eh, wannan sallah ta ɓaci kuma ka ci gaba da sallah gaskiya magana baka fatawa kan wannan ka daga ka shiga kamar da Imam Shafi ke cewa babu wani jibcin tatiba a wannan halin kurin ka cika sallah ta magariba an kare ka sallah ta ta la'asar Mm. eh haka za ka yi eh ka gane ko kenan za ka ci gaba da magaribarka da kake ciki in ka kare kawo al'asar
da Allah ɗan kasuwa ne ke tambaya ya ce wai kamar mutum ne ya kawo mishi kaya ya saya haka eh kamar misali kayan shi kaya ɗari haka ya saya ya ce mai to da Allah ya mai hakuri zuwa nan da kwana uku zai ba shi ɗari da goma ya amsa wai wannan kasuwa ta halitta
a'a to shikenan assalamu alaikum
wa alaikum salam muna cikin radio muna cikin emission ta radio insha Allah a takaice shi eh, shari'a ba ta yarda ba dalilin bashi kamun kari kurin haka ne ko magana ko a sai ne sai sai da me ne kamar shi ya kame kayan ya saya na siya jaka ɗari ya saya shi kaɗi to Eh.
kamar yana da matsalar kuɗi ne ya ce ne to da Allah nan da kwana uku zan samu kuɗi zan kawo ma riba ta shiga goma bakan amsa ita ce- ita ce aka ce- ita ce asalin ma ai haɗa ribar ribar nasiha ta wani ba sa ɓada ko don haramun ce haramu ne Eh, dalilin jajin kiran biya ƙara mun ku- kuɗi ko haramu ne ƙara ribar ce mugun riba ma haramu ne assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi Barkan barka da safiya barka da gobe.
awa sanu
Mai sauraron ku da almajirin kamar shi ko kun yi na mu bace kalma in tuwa.
a
Muna je jina mu kusa yau da shi wallahi muna je da karin wa.
Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu Sauka da mu.
Ah, Allah taimaka taimake mu da Kuma mu aiki lafiya da zaman lafiya.
amin na rabbal alamin amin rabbal alamin amin Muna da tambaya malam.
to bismillah na Kamar wannan sai lokaci da ka samu kamar sallah azur tana shiga kare sai sai la'asar.
la'asar Sai la'asar da azur tana shiga kamar kare to kama radio insha Allah to kana jin radio ko a takaice eh, la'asar a yanzu kuma ta mutu a zuhur dai a yanzu tana shiga karhe goma sha biyu da rabi da minti daya shiga tata zuwa abu abin gaba yake karhe sha biyu da rabi da minti daya ta shiga kuma abin da ya gaba la'asar kuma tana shiga karhe eh, hudu ba minti goma sha biyu take shiga yanzu ba sha biyu hudu ba sha biyu wannan kiran sallah ne ma ba sallah ba za a yi assalamu alaikum assalamu alaikum barka malam wa alaikum salam wa rahmatullah
barka malam muna jin dadin wa'azi wallahi sai malam to Allah taimake mu da aiki Allah muna taimake muna bara a da malam to Allah biya bukatun mu, Allah biya bukatun mu. Mhm. alhamdulillah na'am muna magana akan wancan yan uwa akan samu wannan tun a jahiliya ita ce marbar da aka sani asali ana bin mutum bashi sai ka zo amsa ya ce wallahi to lokaci babu kuɗin sai to in ƙara kan kaza tun ka ƙara lokaci ka ƙara mu kuɗi shan tarabar da sai haramun ce gaskiya riba ba shi bane kaya bashi ko kamar siye ne a shi mai kayan daban ne kamar ya so kayan shi ne aka kana amfani da abun kuma ya kake bukatar kuɗi sai ka kai ma wani kace ya saya sai eh ya ce shi ya saya kamar jika goma ya tara haka eh sai ka sai da mushi kace to lalla ma ya ma hakuri zuwa kwana uku za ka samu kuɗi ka samu kuɗi za ka ba shi jika ɗari ya amsa
a baya ya biya ka eh ya biya ya ba kuɗin eh kamar siye ne a in ya ba kuɗin ka a misalin yanzu kayan ka ne na saidawa eh kayan ka ne ka saida min jika ɗari na ko eh na saya jika ɗari eh in na biya ka amsa yawa eh in ka dawo kuma na iya ciniki da kai eh shi ne amma ka sharɗin haka a ka- in ka dawo na iya saida maka ko jika ɗari da ɗari hamsin ma Mm.
amma in na amince ne Eh, ba ne, shi ɗaya, ne.
eh.
to in ya dawo Eh.
zai iya ba shi riba jika goma ma ya amsa ya wannan kuma ya in ya amince ya ya bashi amsa tunda na biya ka amma da bashi ne shine bai amma tunda na ba kuɗi ka da ka- na ba kuɗi ka bani kayan ka ka zo ka sake sai na iya sake sai da maka na wallahi bane wannan assalamu alaikum lafiya na alhamdulillah ha kuna wa'azi na kuna goyon ba wani wa'azi da kullum kuna wannan muna saurare sau da ba Allah har lafiya amin Allah taimake mu gaba Allah taimake mu gaba Allah taimaka wannan ake assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
amna da ta azra Allah muna la lafiya alhamdulillah awa insha Allah kamar addu'a ta sallar gawa eh
guda biyu ce shi ne muke so wace ce ta ta shahara ta wanda take ingantacciya daga cikin su wace biyu ke wadi da biyu ce wace ke wadi biyu
amma addu'a ta sallah ta gawa yi ba dai ba ce wace ce kake wadi zan jama inganci na ga yan- wace kake magana akan inganci ga mun wace da wace to yanzu muna so akwai da mu guda daga ciki to na gani Na.
Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malai na kwanan ku la la alhamdulillah alhamdulillah malam tambayar mu kamar ana iya gam inda za a gam inda ya tantance a gama sallah kuma inda ba masallaci ba ha inda ba masallaci ba a inda ba masallaci ba ana iya gama sallah a wuri guda ai ai- ba masallaci ai dalilin masallaci ka a watsi ne wurin jami'i aka aka halitta jami'i amma haka kurin ba masallacin me kai ga masalla ai ba da dama ai dalilin masallacin ne ka a watsa masallaci ba sallah ba ya ka ya kawo ga masalla eh yau eh alhamdulillah adam dalilin jami'i ne ya zan misali mutum a gida yayin jami'in sallah ko kuna ko gidan mu yayin masallaci jami'in sallah a dama masallacin ne aka ba dama ka da a ka a watse ba ai jami'in sallah ba mataka ko kenan ba nan bane ba ke me kawo ga masalla gaskiya magana gaskiya yawa alhamdulillah alhamdulillah na'am muna mata da yan uwa kullum a musulunci iyaka sauki tauraci mutane kuma su mai da abin kamar ra'ayi gaskiyar magana iya buƙatar dalili ko uzurin da zai sa a yi amma haka koren ba dalilin komi ko kuma kuna hira kuma hira mai kuma a gaskiyar magana a masallaci aka sharanta na abin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bidaka
wai mana ya lakta da ita kan kwantar kuma wallahi yayi shekara biyu ina zuwa ina zuwa a kai kure za ka ce ba kwantar hallo yanzu an kawo ana ta ma hanya hanya da kullum ya gasawa amma ran nan da naje da shi ma'aikatan nasu wani ya ce wani kawai kuɗi zama yana mai da kawai baya cin hanci wata shiga goma ya ce ta ci guda baya ba za a samu wai kasancewa ina da bukata in na bashi hakan bai zama laifi ba ko kuma bai kamata ba.
to ka ce ga manyan shi ma tun daga abin tun daga kana da hujja karara
Ba babban ne a assalamu alaikum kaya lawa alhamdulillah amin Allah biya bukata Allah biya bukata Ina wanda an uwa masa'alar cin hanci yanzu a Nijar ba ba bukata ka kama suna wata ma'aikata maka zane wannan abu ne tun daga sama har ƙasa babu inda abu ya zama ya zama ruwan dare cin hanci yanzu babu shi da wurin da ba ba a yin shi kenan kama tuna mata ma'aikata mana abin daban wanda kai ka sai za ka samu wuta kan abin dole ne ka sa wutan ma in ga dama ka je wannan kai ya jaga ko ka je ga na gaban shi ko ko shi gaban barazana tun daga shi ga abin da ya gama karara wannan wannan wannan gurin cin hancin za a Nijar bai bukata ko in ga maganar cin hanci kadai mun ka huta ko an kace ka sunan maka tama guda wannan guda ne ka sani Allah kiyaye Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da na'am yake cewa wani da Allah wani suna buƙatar a yi ma wai matasa nasiha akan wai da suke wasa da dangare wando da ajiye gini
to shi yan uwa wannan ina gaba lamarin yan uwa sutura ta yi ƙasa da idan sau ai ba ra'ayi bane ba na wata mazhaba ko ta jama'a babar saɓani kan shi kanun sallallahu na daga sutura ƙasa da idan sau da cewa wanda ya ma don girman kai gidan wuta suna gama ko ba girman kai shi dai zarar mun ila nisif saƙi ko abin da ya ƙasa da ka'abai minan finnar wani abu ne a hili ba na abu ne ba sanar ra'ayin waka kenan izgili da wannan da sunna kaga zai halakar mu misali an ce banna kaza ko kin kaza lahi ne amma a halitta ko izgili game da sunna zai kai mutum zuwa kawurci magana magana ajiye gemu ba gemu ba bane na shekaru ba inda ya fito ko ya tsoho ko ya kaza ko ra'ayi ko wata maza ba a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam karanta yan wa duk littafin karanta na addini ka karanta me masalar gemu yan wa ba wata maza ba a duniya ta addini wata halitta ma aski gemu babu ka rike kuda kaga malami ya aski ya shine aski kan shi kurin ya so kwalliya shi kurin ya so kwalliya kurin amma a addinance yan wa anan kasashen mu babu littafi wanda ya shahara wanda ko ta makaranta ta gargaje ta zauren ana yin shi kamar risala ka bude risala babu fitar da ka bude nasi na ba shari ba yace wa amaran nabiyu an tu'fa lihiyatu wa tuwfar wala tuqas annabi ya umarni a cika gemanya a bar ta ka a rage ta mace ita babu lihin ta tsawo da yawa a rage shi ne suka kaman kamun guda dan wa idan annabi ya umarni a yi wa ta khaliful ihfu shawarib wa afu liha wa afu shawarib annabi ta rabu buhari ko muslim ko rage gashin baki ko cika gemanya to yamma zai izgili a jage mu ko da magana abu kaga da baraka yake ba kai ma bar inda ra'ayi ne kai ma ka asike kawai kawan kan kan mataka ba kai ma ka asike kawai kan mataka ko sulmu shi da wanda ra'ayi ne ba abun ba ra'ayi bane ba a haka ne Aisha take ta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raba tsakanin maza da mata da gemu an ha take ce wannan abubuwa ne wanda ba bane ba na ra'ayi kinan yin izgili ga aje gemu ko daga wanda sutura ko wanda ga kasar idan sau wannan ra'ayi wannan kasu ke sunna ne na haka mutum yana iya kai mutum zuwa kahurci kana cewa ba kai ba ba ta kahuri ne ban yi ba amma ka izgili ko sukan abin ba abin da daga Allah daga manzan da Allah ya ko ya ce ayi kuma shi yayi na haka zai kai mutum zuwa kahurci ka karanta shi muhammadiyya na imam turmuzi annabi sallallahu alaihi wasallam dan girman girman shi ma ba ganin abin ba ba ganin kunnuwan shi wuyan shi ma ba ganin wuyan shi ma annabi ba ganin ba ganin wuyan annabi akai da girman shi ke kariya ba bane ban na wasa yan uwa Allah ya shaida mu kuran mai magana akan addu'a ta addu'a ta wasu tabbata akan sallar gawa daga ciki akwai hadisin afu bin malik ruwa da musulmi rutu ta allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madakhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqa ath-thawb al abyd min ad-danas wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار wannan wai kuwa kuwa tun sai musu kuka tun hukuma cikin bulugul maram ko sai musu zaka ga wannan addu'a haka akwai addu'a ta Abu Huraira ta ma ruwa ce ta Muslim haka ashabu sunan ta Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina ko shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya al-islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan ka suna addu'o'i duka wuraren addu'o ko cikin sun musulun ko buluga muram ko sai buluga surawi mutum sai diba ya doki daya a ciki dole da kai ko ce ta inganta ba ta inganta a cikin addu'an gaba daya Allah ya shaida muku na'am assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah daga murya ba a shinka da kyau ba a shinka da kyau
ma na yi wannan tambayar eh sai ga ma wanda yake kira ma sai kara sama ba abu ni ma zuba shinka balan gani ni ma ban ganta ka bana shinta da kyau
yawwa ina abin da nake yin yanzu kudaji na ha
kudaji na yanzu ina shinka dan kana ina shinka
yawwa idan kuna zaune da kai baka taka mishi ba baka tuda mishi ba ya ga Allah ya ruwa ma shi kawai na shi yake ma ga ba shekara biyu ba ke ba ba ke ba baka san ba abu jiya wannan magana kana ji na jiya baka ji amsa ka ba
ha jiya baka ji amsa ba ina ina muka bayanin ai ufo to daga murya jinka ne ba ya da kyau wallahi ban gana ka ce ba ka daga murya ba ya jinka da kyau ne matsale ka ka- ka ƙara ka ƙara ka ƙara muryarka
da ina ta kira to yanzu ka je kanzu je kanzu
ka ka ga ki ko eh
don ku mutum a san sai ya zama to ina ba hanyar da kamar yadda ake ba ina ba ban sani da ku ko ba haka ba ya bi mi mutane ina watan kukkura gida ya bi hanya me kace
yake duk na ba hanyar da ya kamata To.
hanyar da ake bi to saboda na bani dan duk da ban san ba abin da na mutu to wannan na san mara kunya ne to eh ina miki magana a ta hankali da Eh.
ina so in sallama a cikin gaba a assalamu alaikum sai a amsa ce kau da kai assalamu alaikum to wannan abin ya rage ya zama tsoro ke tare da haka kana dan sani ne da ya ke ba fada zama to wannan na gane na gane bayanin kwanan yanzu ƙarin zaka ba kan najiya eh na ga don naji- duk duk najiya mai bayanin bayanin najiya yanzu me ƙarin bayanin ka
karin bayanin eh da in na zo na yi sallama sai a fita a cikin mutane ko ka gani na gane da kauda kai eh sai kuma abin da ya sa duk da ban san hawa ban san shi da ba ina iya miki magana ya faɗi wani abin da ba shi bane ina fatan ka bai na gane mutane hankali na gane hankali ma mu je gurin kiran a ba da rage gaskiya to to kwatanta bai shiga mutane ya sanin muke shiga tare to shi ne abin da ya sa nake sai na ma ni shi da hanyar da za a yi to kama kama kama kace bayani kama nadiya salamu alaikum alaikum salam dan uwa a takaice muna magana a shar'ance shari'a ba ta ake da zato kana tsammani ne kaka mai magana ya ga mara kyau to a shar'ance shari'a ba ta ake da zato yanzu abin da za a yi a shar'ance he ka mai sallama ka gani shi nan ba mu iya aiki da zato a shari'a kai ne kake tsammanin kaza ne shari'a ba ta dauda zato ba yanzu ka mai sallamar ka gani in ka mai sallama ka ga akwai problem kin to yanzu ka samu hujja ta rashin yi gudun fitina amma a yanzu har a yanzu babu ka da uzurin ka ce kayi gaba da shi da jin kana tsoron ka ka mai magana ya ce maka kaza iya shi ba a ran shi wani abin da ba a ran shi shi dan wa takaice wannan magana taka ka yi kokarin yaki da zuciyarka ka yi ka gani ta kuwa ka samu hujja a wajen Allah Allah taimake mu amma zato tsammanin kaza shari'a ba ta kawo hujja da zato tsammanin za a yi kaza gaskiya magana Allah taimake mu kuma in wa kamar dan wake wani shi kullun lamarin gaba abu ne wanda zuciya take sama wasu wasu kamar ni kamar ka kaskanta ka kowa kamar kana neman yardawa ne a ba haka bane ba kai ne da imanin ka dan kare ibada ka kurum ka karbiya shi sai a banza ku yi halaka gaba daya assalamu alaikum Amin alaikum salam an tashi lamana.
la la alhamdulillah Wai kamar akwai wani wanda da wari ya magana wani wai fashi ya ce kamar. Shi wai fashi malin da ayin su kamar yara ne ɗan mata matasa suke sa riga ko.
suke mi Kamar da jib wai shi ne kamar.
riga da jib
Sai wai kamar riga haka bodi ba su jabi. Sai su sa a ciki wasu su sa sa ma. Sai su ci ado haka.
yan mata ko maza
Yan mata ba.
su sa riga mi
Riga bodi haka wata ta kama mutum. Kuma babu hijabi a jikinsu ba.
to na gane a takaice dan uwa ko ka kira shi fati ba fati ba ni musan a takaice didiya mace ko a wani biki ko ba biki ba ta sa sutura da ta siffanta jikinta gaba daya babu suja ba sutura haramu ne kuma ta cikin gun tsinuwa in dai haka ne duk irin kayan za ta sa don ta bayyanar da gangon jikinta ko ta buɗe ɓangaren jiki ba a rihe ba ko a matse don wani siffa ta huto wani cikin iya cikin la'anta iya cikin na ka ce abin da ya shi haramun ko bai halitta ga ɗaya mace musulma ta haka nan wannan ko a fati ko ba fati ba haramu ne yin haka kin wannan kuma siya ce babba ga uwayen ɗiya da mahiyar abin da nake don mahiyar za ta fito da gidansu akan haka za ta fito da gidansu uwa tana kallo ko uban iyakar ko ƴan wanta tana kallo ta shiga duniya kaga wannan in mai kana kaga baka mamaki ba duk da ta fito irin wannan siffa ta fito waje kaga su da abin da ka taimaka mamaki ba kuma matsayin musauliya wajibi ne na uwaye su kula da irin tarbiyya ta diya abin da ba gani ba Allah bai kama ka la su diyan su yi tsoron Allah ilwa ko da misalin zai diya mace ta yi wani shiga ka san kowa san duniya ce ba wani mai shayin tunkararta hanyar ce ta bata a banza kurin kurciya ta kai ki ta baro ki kin yi da tattalin kin tahi kin bar layi kuma ki dawo ha abada abin zaka a wadda yake gori a wani ake gori zaka wanda ki kaurace mishi yanzu kina dan kurciya ne wata iya malin zamani yanzu hotuna ga sanan ko ina ana kamera an dogon gangi he can kin samu iya alku duwana gwada diyanki kina zaman sakarci kika abin zai miki ciwo he kin girma nawa suka yi kwanaki nawa kai na abu he a gwado hoton a wurin ma danki ga uwaka abin da uwaka ta yi haba assalamu alaikum an zama ta wala na'am ƙarin bayani kawai na magana da kai ta yanzu eh wanda yake maka bati abin da ake ni da bati yan mata da samari suke zuwa su ta shiga a yi dawa a samu wani ishi a zo a yi a kwaje da nan ne ake Allah kiyaye yanzu kamar tsakanin garin zuwa da garin ake a gudu kaza ana fati a je wani kari a samu a tare ana ayi har wani ba ake ana zuwa har bari
to wannan kaga duk magana ce ta uwaye sun sani to wannan shi ne fati kana ce maka wani a yari da kaji a har samari dare ne ake guda yan mata da wani yau da samari wani ya zuwa har wani ne to Allah ya shirye da mu wannan kaga na wannan shi ne fati to wannan yan uwa masauliya ce ta uwaye kuma da hukuma kaga wannan din da yake da sarki domin a muhi abin a kara ne duk abin da yake da sarki ko wani ID mare maka jin ka sana abin a garin ka iya wata dide ka za a yi ma sai ya ga maka dide ka dide ka taje dide ka za a yi kana ga kai ba ruwanka wallahi an kawai wata ma da dide ka za a yi kun kowa sana abin ma an ji da abin da aka ce an shiga daji an keɓance maza da mata samari ka tabbatar da iskanci ne sakarci ba ba wani shakka kan shi ka tabbatar da lalace za a yi ta haka wannan wajibi ne haƙƙi ne ga uwaye ga su hukumomin ne sarkin ne adai ne wani markin ne dole ke kuma dole ta yi maza wani abu domin lalaci ne zai lalata umma kuma in kana gaba a haɗe ka taron zai ko kan waka ko ya zali waka ta haka kun bacin Allah shirya da mu wannan mas'uliya ce ta babba ta uwaye tun da kara abin kenan kowa sani shi abin ma sani ne ban taɓa shi sanje ba taɓa jin ba ba ban taɓa jin wani fati ban bai wannan magana ba Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye wannan mas'uliya ce dole ne sa ana yi ko ga ana yi dole ɗauki mataki matsayin shi na musulmi kuma responsible a gaban Allah subhanahu wata'ala wanda zaka kokarin kuma yan wani abun ko ba babu na ko ba garin ku bane kai hanawa kana zaka samu lada wallahi don da ga mun kare hana annabi ji irin lada kana lada wa'azi ya ba ka je ba wa'azin hannu ma yahi ma'ana me zan kace mara amkun mukarram balgaru bi yadi babban abu na hannu ma wa'azi in ta kasa ne kenan wanda yake da ikon yi ko hukuma ko wani babu a gari ko wani barima ne ma kai da wani abu duk wanda aka ce an je a gari ana iya zuwa da yan garin wani a watsa su ko ba zai sakarci ne ba wannan shabu shuba kan shi Allah shi da mu da kuran yan uwa ina ga mun zo kusan ƙarshen lokaci muna fatar da Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka kan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana akwai dan uwa da yake so ya shigo da wata magana ta wani ɗari a shi dan uwa har ka fahimci kaza sunna ce duk abin da ya shafi da ko mutum ko na shigaja ko na shigajan ka kenan har ka san me kana kan sunna ya shi saka bid'a me yasa ka bi shi ana mana kun kan tambaya ce kuma a ce ayi dare duk abin da ya kai ka fahimci sunna tana zaka idan mutum shi dan bid'a saka cikin bid'a shi har ka fahimci ka kirista ma kira ke ba yahuda ba kira suke ba ko wani kira ke kan na shi kai ne kamar amma Allah shi da mu da kwar Allah tambaya take wadda take da abukur na ma'ana kun Allah shi da mu kan da kun kula kula da gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad yan wana ga ko daya nan assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam ina tambaya.
na'am bismillah
wannan kama wannan addu'a da ake karanta ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin to zai iya sa cikin sajada ko sai bayan sallah ba ba a sajida ba ba kanta Qur'ani kuma ba ce la ilaha kullum mutane su la ilaha ba la ilaha ne ba ce la ilaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a ce ta neman biyan bukata amma ba a sujada ba annabi yana karanta Qur'ani a cikin sujada ina ga lokaci ya kare lokaci ba karanta Qur'ani a sujada amma ana iya karanta wa annabi salati a karanta ta a roki Allah amma la ilaha ne ba ila mutane su ce la ilaha ba hawa bane ba ta hawa ha ne la ilaha illa illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ko la ilaha illa Allah sai sai rubuta la ilaha ba ta fa ha ne la ilaha illa Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته